mu shiga tambayoyi a karatu akwai tambayoyi a takaice kafin na akwai wanda ya rubuto takarda yana magana akan rashin lafiyan ɗanshi yana neman addu'o'in yan uwa yaro da ɗan shekara biyar kuma yana fama da abin nan na jinnu rashin lafiya na aljanu wanda akan ɗaga shi a buga shi da ƙasa musamman ya ce goshinsa ake bugawa idan ciwon ya kusa warkewa sai kuma a ƙara ɗaga shi a buga da ƙasa kuma yaro dan shekara biyar in banna ma zalunci irin na aljanu a to Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah sa kuma ya zama kafara ne a yan wasa shi a cikin addu'a musamman cikin waɗannan kwanaki masu albarka a shi kuma daga ciki ce na buƙatar shawarwari to shawara ba irin wannan mahalli na karatu za a bayar ba sai dai ina ga mu magana da kai a bayan karatu insha Allah Allah ya bashi lafiya akwai wanda ya rubuta takarda kuma dan uwa muna addu'a a habbaka Allahu allazi ahabbtani lahu Allah ya kara mana kaunan juna dan Allah ya tara fuskokin mu gaba daya a gidan aljanna wanda ita ce babban nasara sai kuma tambaya na farko dangane da wannan kwanaki da muke ciki masu albarka washin akwai falala ne game da yin sadaka a cikin su akwai falala na musamman ko lada ke babbu in kai sadaka cikin dararen nan na goman ƙarshe to abubuwa ne guda biyu na farko babu wani aya ko hadisi da za a ce ga wani falala na yin sadaka a dararen goman ƙarshe waɗannan darare na goman ƙarshen ramadan ta ga wani falala na yin sadaka a cikinsu illa iyaka abin da kawai malamai suke faɗa wanda watakila shi ya ɗauki hankalin masu irin wannan maganan shine cewan dacewa da daren lailatul qadari kaga ita ko ba san a wani dare take ba to sai ake so ka yi yawaita ayyukan alkhairi a cikin wannan daren idan ya dace ya faɗo a wannan daren ne za ka samu lada ninki ba ninki na har sama da wata dubu shi na abin da ake nufi amma ba kwanaki goman ƙarshen ne in kai wani abu kai sadaka a ciki ladan su ya fi na ashirin da muka yi a baya ba ina fata an gane ana nufin da idan ka dace da kai wani abu na alkhairi ko sallah ne ko sadaka ne ko menene a cikin wannan dararen to ladan in ya faɗo daren lailatul kadari ne shine abin da ake magana har wani malami yake cewa idan kai sadaka da dubu ɗaya za a mai da shi sama da ainihin dubu sau dubu kenan ina fata an gane to ire-iren da waɗannan hanyoyin ake bi to ka ba san wani dare bane balle a ce yau za ka yi ko jiya ko shekaran jiya ko gobe ko jibi sai dai kawai a ta ayyukan alkhairi har kwanakin su kare a nan kana da yakinin ka samu daren lailatul kadari kamar da murga mun yi bayani a baya wani na tambayawa akwai annabin da yake raye bayan annabi isa to me za ka samu a cikin yana raye za ka je ka gan shi ne yana raye ma a danga tambaya mai amfani don allah wani kada ce ba karanta ba ne an karanta babu wani annabin da yake raye in yana raye ma wanda aka ce kai imani da shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa kana imani da su ne amma baka bin shari'ansu amma da aka ce kai imani da shi ka bi shari'an shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce ka bi shari'an annabi musa ko isa ko nuhu ko ibrahim ba ina fata an gane tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun kuma duk wanda ya imani da wani annabi ma cewa aka fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasyakfikahumullah wa huwa samiul alim dole duk wanda ya imani sai ya imani da manzan Allah imanin ya cika alaihi salatu wassalam kila abin da ya dauki kanshi akwai kisoshi da ake bayarwa babu laifi a faɗa a babin amana na ilimi akwai waɗanda suke ci annabi khidir yana raye har yanzu an gane ko khidir wanda mun karanta kissan shi bara cikin suratul kahf shi da annabi musa aka ce to shi yana na har yanzu bai rasu ba to wannan maganar dalilai guda uku ke rusata ta maganar ba gaskiya bace ba dalili na farko babu aya ƙur'ani da Allah ishara da khidir yana rayu na biyu babu hadisi ko guda ɗaya da annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce khidir yana raye ko mun taɓa haɗuwa da shi ko ya zo mini babu shi ina fata an gane babu wannan hadisin abu na uku wanda shi ma babban dalili ne malamai suka ce inda khidir yana raye wajibi ne sai ya zo ya yi mubaya ga manzon Allah alaihi salatu wasalam wajibi shi ne in bai zo ba kuma yana da matsala da Allah subhanahu wa ta'ala duk annabin duniya inda yana na annabi zo to zai bi bayan manzan Allah ne alaihi salatu wassalam ke sa Allah ya ce ya rike alkawari da annabawa lama ataitukum min kitabin hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu alkawari duk annabin da Allah ya ko sai da ya kira shi ceto idan har kana rayu a kodi annabi da zai zo zai gaskata abin da ka zo da shi la tu'minun bihi lalle ka tabbatar ka imani da shi wala tansurunna sannan ka taimake shi ka zo ka shiga cikin sahabban shi a je yaki da kai ai kaza ai kaza ai kaza ina fata to tunda Khidir bai zo ba baya nan kenan inda yana nan dole ya zo da shi za a je Badar shi za a je Uhudu da Tabuka da Khandaqu duka wajibi shi ne ya zo shi ina fata an gane tunda ba gan shi ya zo ba ya tabbatar da cewa baya nan kun gane ko ka'ida ce rai Allah halicce ta dole za ta koma ga Allah babu wani wanda ba zai bar duniya ba tunda me wanda fi kowa ma ya bar duniya walau kanatid dunya tadumu li wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya inda akwai wanda duniya za ta wanzu mishi ba zai gushe ba da annabi yana nan a raye a Madina alaihi salatu wassalam amma ya koma ga Allah dan can din yafi mishi nan ina fata an gane dan neman izinin shi aka yi a ɗauki ranka ko a barka yi tafin rafiƙil ala shi kawai ba za a ɗauke shi ne bai sani ba mala'ikan mutuwan sai dai nemi izini an aiko ni an ce na nemi izini ka ban dama na ɗauki ranka ko kuma in barka duk wanda ka zaba zan koma na gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da shefin rafiƙil ala duk sahabbai da suke wuri sun ji wannan magana ashe da mala'ikan mutuwa yake magana an gane ko ce zai tafi wajen abokan shi manya-manya annabawa kenan alaihi salatu wassalam to wannan dai a takaice shine amsan tambayanka sai tambaya ta karshe wannan yana magana akan cewa da muka yi magana halaccin carbi jiya sai ya ce waito kamar sawa a wuya fa Allah ya rubuto su abubuwa ma da sawa a wuya da wane ne wane ne ya rubuto su abubuwa sauran ba zan karanta ba an gane ko abinda da nake so ka sani shine ba wai sacar biya a wuya ba duk abin da za ka yi ba don allah ba babu lada ko menene shi ko karatun qur'ani ne in kai ba don allah ba to babu lada dan sho ta hanya yanzu yake so yi bi to bari mu dawo da kai kan hanya ka ɗauko qur'ani ka karanta ba don allah ba wallahi babu lada ko sallan farilla kai ba dan Allah ba babu lada kai sallan azhar la asar magriba isha in dai ba dan Allah bane to Allah baya so ka san wannan abin da kyau an gane ko da sai kai magana ta ilimi ka kawo littattafai da maganganun sallah kamar yadda muka kawo ai muna da maganar malamai yafi ɗari sai na kawo ɗaya jiya dan babu lokaci wanda na kawo kuma hujja ne a ilimin duniya ibn al-usaymin rahmatullahi alaihi ya kawo magana ta ilimi akan wannan matsalan to a takaicin takaitawa shine duk abin da za ka yi don ka ba wani haushi ko don ka burge wani to dama wannan ba na Allah bane ba wani ce wai ai abin da yasa su suke sallan tahajjud suna kure laspika wadan su ba wa yan izalan jos haushi saboda sun ce bid'a ne nace ta ai babu lada yanzu kai ne nan su ji haushi to sun ji haushin shine ladanka da nassin hadisi haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya wani abu dan ya burge wajen tashin kiyama Allah zai ce to kai ka burge kuma an gani an yaba shine ladanka yace man amila amalan asharaka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa shirku yace Allah ya ce duk wanda ya wani aiki a cikin aikin yayi tarayya da wani da ni ko dan ya ba wani haushi ko dan ya burge wani ko dan ya samu matsayi ko ya samu shiga wajen wani ba dan ni ba Allah ce to shi da aikin nashi bana bukata sai in bar shi da shirkan da yi to a fahimci wannan abin da kyau ita ibada ana yi ne don Allah don Allah wani a ɗazu aka kunna min wani boys ɗin shi wai an ce mishi ai an yi magana akan rashin dacewan kana ibada kana ɗaukawa kana sa a social media sai ce sukan ba za su daina ba za ka ce masa to dr sani ma ce ko dr rijiyar zuma ne ba za mu daina ba kuma ahalus sunna ne na san shi yanzu shi dr sani yake zagi shi da ya faɗan ma ko rijiyar zuma ne ba za mu daina ba to ina addini a nan wurin ana sai ka hujjan da ta rushe nashi wannan shine musulunci ka ce ani ma na karanta a littafi kaza da kaza da kaza amma bai kawo wannan ba fa kawai shi ba za su daina ba kaga dama ba dan Allah yake ba Allah raba mu da son zuciya na'am na'am to akwai wanda ya kawo ɗari biyar yana roƙon a sa ayan shi cikin addu'a Allah shirin da su sai a ba kwamitin masallaci wannan na marayu ne ko na kwamitin masallaci bai indiketin ba ko to kawo in dai bai indiketin ba ya hakuri mala kawo ta nan zan yi hukunci akan ta yanzu nan dala ko wani makawo da muke yawan karatu da shi dala a bashi 500 ɗin nan a ya hakuri kafin haka akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yana tambaya dangane da abin da ya shafi limami suna zuwa sallan tahajjudi to amma sai suka ji limamin kusan a kamar dai karatu na shi sai a hankali kun gane sai a hankali ko yawwa akwai dan gyare-gyare to shi mutum ya ci gaba da zuwa wannan sallan ko kuma ya yi sallan shi a gida shi ya fi to a nan dangane da abin da ya shafi lahani a karatu ya kasu kashi biyu akwai lahani na tajwidi a ce mutum bai da tajwidi wannan shi abu ne ma'afuwan anhu a wurin sallah ina fata an gane bai cikin abin da ya zama wajibi da ittifakin malamai tajwidi mustahabbi ne ku fahimci wannan babu sabani wurin malami tajwidi mustahabbi ne da kalkala sugura da kubura ina fata an gane da ya kilabi da ya khifa'i wannan duk mustahabbi ne ba wanda ya ce wajibi ne kun fahimci wannan abin da kyau a kan irin wannan ana kau da kai a kai ya halatta mutum ya limanci ko a haramin makka ne amma idan ya zamo lahani ne na ɓata ma'ana wannan shi kuma wani abu ne daban shi sanin wannan wajibi ne kuma aikata shi haramun ne bi ma'ana kana karatu kana ɓata karatun da ma'anan yana canzawa yanzu ƙur'ani kake ɓatawa kun fahimci wani abin da kyau to idan irin wannan limamin ne da ke ɓata ma'anan ƙur'ani ba wai a bar zuwa masallacin ba ne ya kamata ya za a dakatar da shi a limancin tukunna wannan wajibi ne akan masu bin sallah an gane ko abi kuma ta hanyar da ya dace ta hanyar maslaha ba kira shi ba liman baka iya fatiya ba ba haka za a yi ba yauwa akwai hanyoyi da ake bi na maslaha wanda shi ya koya ina fata an gane duk girman shi zai iya koya sahabban manzan Allah alaihi salatu wassalam a da yawan su ba a yara suka musulunta ba amma suka nakalo mana qur'ani kuma gaba ɗayan shi ina fata an gane sayyidina abubakar siddiqu ya kusa 40 lokacin ne musulunta amma hafizin qur'ani ne kaga ma'ana ya fara karatun mana dan shekara rawayin kenan to saboda haka abi hanyoyin da ya kamata sai a ainihin sa shi koya ba ainihin ayi abin da kuma zai kawo rikici da raba kan al'umma ba amma dai haramun ne bata qur'ani mun taba sallah a wani masallaci a wani gari sallan asuba tafiya ce ta kama mu muka fito daga da abuja daga abuja cikin dare muna so mu zo nan garin mu samu sallar juma'a lokacin da Sheikh Muhammad Kabir Gombe ke aurar da yarsa muka baro Abuja cikin dare muna so mu samu juma'a nan filin kwallon bolari to sai sallan asuba da kama mu a wani gari wato da muka yi wannan sallan ka malam qur'ani kace kace kenan wallahi malam limamin nan kace kace yake qur'ani kuma abin takaicin masallacin na ahlus sunna ne wallahi malam shine abin da ya tayar mana da hankali fatiha ma kace-kace mata babu fa'ili ba mafulun biyu to irin wannan haramun ne mutum ya zama limami kuma a bin shi sallah a irin wannan yanayin bai halatta ba an fahimci wani abin da kyau amma na sake fara'in kuskuren ta jiwidi na wannan babu komai ana bin mutum sallah yasa duk limaminmu na gargajiya ai galibi ta jiwidi ne ba su iya ba amma ƙur'ani suna karanta shi ba sa ɓata ma'ana to wannan ya halatta biyu sallah ya halatta ainihin su karanta ƙur'ani da wannan in ka je saudi arabia akwai kasim a yankin su ibn usaimin rahmatullahi alaihi za ka limamin su karatun su kamar yan gargajiya ne an gane ko saboda karatu ne na gida suka yi tun zamanin da kuma har yanzu aka wani al'adar suke in ka ji a saudiya kuma suna neman ciya manya-manyan masallaci an fance na saboda lahani ne ba na ɓata ma'anan ƙur'ani ba wannan dai shine kawai ƙarin bayani allah sa mu dace idan mace ce kuma ta yi sallanta a gida dama ya fi lada akan ta je masallaci e sallan mace a gida da nassin hadisi ya fi sallanta a masallaci lada Allah ya sa mu dace wani na tambaya game da salatul tasbihi salatul tasbihi mun yi magana a kai a wannan majalisin na ran laraba na tafsiri kusan hujjoji na karanto ko na bangarorin kowane malamai abinda kuma muka rajjaha shine a matsayinmu na ɗaliban ilimi mun fi gamsuwa da malaman da suka ci hadisin bai inganta ba wannan kuma har gobe akan shi muke duk maganan malamin da ya ci hadisin ya inganta insha Allah mun karanta amma akwai waɗanda kuma suka rusa hadisin da dalilai hujjojinsu ya fi karfi mu shi abin da muka gamsu da shi wanda ya gamsu da kuma inganci hadisin yana yi babu laifi saboda akwai waɗanda suka inganta hadisin amma dai hadisin salatu tasbihi bin bas ya ce hadisi ne ma batil ina fata an gane ibn al-usaymi ya ce yin wannan sallan ba sunna bane ba saboda hadisin akwai na kara a cikin matanin hadisi wani na tambaya game da tahiya mutum ya yi tahiya a sallah bai yi salatin annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sallama kenan ko kaman ya matsayin sallar shi menene matsayin sallar babu komai ita tahiyan kanta amma saban mu ta malikiya mustahabbi ne idan ka zauna zaman tahiya ba kai tahiyan ba kai sallama sallar ka ta yi ina fata an gane tahiyan ba ta cikin wajibabbun sallah zaman shine wajibi ina fata an gane shi yasa hatta koda mai kawaidi ya ce kadaru ma ya kawo fihi assalamu alaikum gwargwadon abin da zai afku a zaman shine assalamu alaikum ka zauna din shine wajibi amma da tahiya da salatin annabi da zaka yi da addu'o'i duk wannan suna cikin mustahabban sallah ne ba sa cikin abin da suke bata sallah imamu shafi'i shine ke ganin salatin annabi a sallah wajibi ne amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa ainihin mustahabbi ne insha Allah shiga karatu tambaya guda ɗaya za mu amsa akwai kuma wannan takarda da take hannuna ina kama ne ta yanzu a professional hunters association of nigeria ina ga zai zama gombe branch kenan ko kamar kungiyar maharba ne dai suna roƙon 'yan uwa musulmai kamar na nan a ƙarƙashin alhaji rabiu baushen sarkin bolari bardan kashare lalle yana da mukamai da yawa Uh, to suna neman addu'an yan uwa musulmai musamman a cikin wannan wata mai albarka sakamakon suna ayyuka kuma na hatsari kamar kokarin uh, kama masu kidnapping masu garkuwa da mutane a wannan aiki ne na hatsari suna bukatun addu'a da muka kokarin kama arm robbers yan fashi da makami kenan da dai sauran masu muyagun ayyuka sun ce dala yan wasa su cikin addu'a Allah ba su kariya cikin wannan aiki da suke na hatsari muna addu'a Allah ta'ala taimake ku ya taimaki dukkanin masu kokarin kama masu laifi so kuma masu laifin Allah ta'ala ya shirye su ya kuma tsare mu daga dukkan sharri tambayar da zamu amsa tambaya ne guda daya wanda ya rubuto ta kai wajen kwana uku a hannuna gaskiya na karanta na sha'afa sai ya tuna min jiya yana tambaya ne dangane da idan aka yi sallah raka'a na farko kafin a miki ya ga ana zaunawa sai a tashi sannan kuma a raka'a na uku idan sallan azhar ne ko la'asar ko isha nan ma kan sake a zauna kafin a miki yana neman ƙarin bayani game da wannan zama ana kiranta da suna zaman hutu an gane ko to akwai hadisi cikin sahihul bukhari wanda ya zo game da wannan matsala ta wannan zama da ake ci mishi zaman hutu a sallah wato jalsatul istiraha imamul bukhari ya roto wannan hadisin a cikin littafin shi to na ɗauko umdatul ahkam wanda shine littafi na kurkusa wanda kowa zai iya sayen shi a kasuwa hadisi na 88 a cikin umdatul ahkam hadisi na 88 a cikin umdatul ahkam an kawo wannan hadisin hadisin Abu Kilaba hadisin Malik ibn Huwairis da ya zo wani masallaci a Basra yayi sallah sai irin wannan zaman to ba hadisi zan karanto ba zan karanto maganganun malamai ne dukkanin matsalar zaman hutu a sallah kaf a duniya tana yawo ne akan wannan hadisin kwaya daya duk inda aka je aka dawo kan wannan hadisin za a dawo an fahimci wannan abin da kyau a malik bin huwairi suna cikin matasan sahabbai da suka shiga musulunci an ce a lokacin yana kamar ɗan shekara goma sha tara a suka zo madina suka musulunta wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wani babban malami a saudi arabia ana ce mishi a sheikh abdallah bin abdurrahman bin sali ali basam shi ne wanda ya rubuta taisirul allam taisirul allam littafi ne wanda yake sananne a wurin ɗaliban ilimi gashi nan taisirul allam ba allama ba allam an gane ko to a cikin wannan littafin sharhi umdatul hakam ga abin da malamin ya tattauna zan karanta a takaice sai mu ɗanyi ƙarin bayani ya ce ikhtalafar ulama wa malamai sun yi saɓani dangane da wannan zaman sai ce aljalsatul almusharu ilaiha zaman da ake nuni zuwa gare ta fi hadal hadisi a cikin wannan hadisin ya ce hiya ma tusamma inda ulama'i bi jalsatil istirahi ita ce zaman da malamai suke kira da suna zaman hutu ya ce wala khilafa indahum fi ibihatiha babu saɓani wurin malamai gaba ɗaya cewa zaman ya halatta a sallah ba su da saɓani masaban abu hanifa masaban imamu na malik imamu shafi imamu ahmad da dukkanin mazahif ba su da saɓani wajen zaman ya halatta kun gane halacci ko sai malam sai ce wa innamal khilafu inda saɓanin yake a wurin malamai fi istihbabiha wurin cewa zaman mustahabbi ne a sallah ayi ko kuma halal akwai bambanci tsakanin mustahabbi da halal kun gano na abin da kyau mustahabbi shine abin da ake so kai zaka samu lada halal kuma kaman cin tuwo halal ne ba sunna bane ba ko cin tuwo sunna ne arama ga mana ayin tuwo shine ake cewa halal kaman sa kaya wannan ya sa fari wannan ya sa bulu wannan ya sa kala kaza wannan ya sa duk halal ne ba wanda aka ce ga kalan da zaka sa balarabe ya sa jallabiya da yar farar hulan shi da hirami halal din shi kenan dan pakistan ya sa irin nashi dan indonesia ya daura zani ma in ya ga dama duk wannan halal ne kai ma ka sa babban riga ka ga dama ka yi rawani in kana da sarauta da alkyabba duka shi ake cewa halal kun gane ko to yace duk sun yadda halal ne amma shin mustahabi ne sai ce ba zahaba ila sihbabiha ya tafi zuwa ga cewa mustahabbi ne a shafi'i imamu shafi'i muhammad bin idris fil mashhuri min mazhabihi cikin abin da ya shahara a mazhaban shafi'iyya sai ce wa ahmad da imam ahmad dan hanbal fi ihdar riwayate ne anhu cikin ɗaya daga cikin ruwaya guda biyu da aka karba wa dan ahmad wani gun yace mustahabbi wani gun yace halal sai malai yace واختارها من أصحابه الخلال daga cikin malaman masaban Abu Hanifa Imam Khallal ya zabi wannan maganar cewa a masaban Ahmad ibn Hanbal mustahabbi ne yace li hadal hadis dan wannan hadisi yace wa dhahaba ila adam istihbabiha to bari ku ji ya tafi cewa ba mustahabbi bane wannan zama a sallah kawai dai halal ne Umar ibn Khattab sayyidina Umar dan Khattab shi halawa ma yake har bulala zai maka yin kai ce kana saurayi kana wannan baka tsufa ba yasa a zane ka an gane ko sayyidina umar wa aliyu wa ali bin abi talib kanin annabi yan cikin gida an gane ko wa ibn mas'ud da abdullahi dan mas'udu wa ibn umar da abdullahi bin umar wa ibn abbas da abdullahi dan abbas min sahaba daga cikin sahabbai duk sun ce wannan zaman ainihin ba za a yi shi a sallah ba saboda ba su ga annabi yana yi ba dalili shine waɗanda kullum suke sahun bayan annabi ba saba gaya wannan zaman ba su hujjar su kenan shi yasa aka ce annabi bai fa lizimci wannan zaman ba da ya lizimta kowane sahabi ya sani in ka duk wanda suka rawaito sallah annabi ba su rawaito wannan zaman ba kun gane wannan abin da kyau ka duba duk littattafan hadisi duk ɗalibin hadisi ya san wannan abun shi yasa ibn qayyim al-jawziyya cikin ɗalibai ibn taymiya shi ma ya ce wannan zaman ba za a yi ba ka je ka duba zadul ma'ad fi hadi khailal ibad sai ce to wa minal muhaddisin daga cikin malaman hadisi wanda suka ce zaman ba musahabi bane halal ne as-sauri akwai sufyan as-sauri daga cikin manyan tabi'ai wa ishaq ibn rahawiya da kuma ishaq dan rahawiya wa minal a'imma daga cikin a'imma na malaman mashaba abu hanifa imamu abu hanifa wa malik ibn anas da malik dan anas imamu darul hijra Allah ƙara musu rahama sai ce wa huwal mashhuru min mazhabi ahmad kuma ita ce magana shahararriya a mazhaban ahmad dan hanbal wa qala aktharul ahadis ala hadha imam ahmad ya ce mafi yawan hadisai sun zo akan wannan maganan tamu ya'ani cewa tarku habarinta annabi bayin ta yake kowane lokaci ba yasa sahabbai 99% ba su rubuta wannan abun ba 99% na sahabbai kisa shak bin bas allah mishi rahama da ibn al-usaimin su da suka yi siffata salatin nabi ko kawata ma ba su yi ba in ka duba nasu babu ita ma kwata-kwata shi sa sati ɗaya da ya wuce ina jin a shak abdulsalam a iri daga cikin manyan malaman madina yana cikin malami masu tashi a yanzu a madina wanda allah ya zuba musu ilimi a gabansu suna kallon shi ya yi karatu a masallacin annabi alaihi salatu wasalam cikin azumin ne ya ce wannan zaman ba sunna ba ne kuma ga manya-manyan malamai suna gun ainihin madina annabi kuma alaihi salatu wasalam sai ce wa malabadul ulama'i قال الترمذي امام الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم انجي امام الترمذي cikin jami'u الترمذي yace wa alaihi al'amalu inda ahlil ilmi akan wannan ma'abota ilimi suke da wannan maganan ta karshe suke aiki cewa halal ne amma ba sunna ba wa qala abu zinat imamu abu zinat daga cikin manyan malaman hadisi yace tilka as-sunna wannan shine sunna wa mala ba'dul ulama'i magana ta ƙarshe yace wasu daga cikin malamai kuma sun karkata ila fi'liha cewa za a yi ta inda alhajati ilaiha in akwai buƙatar a yi sai ce min kibarin saboda girma na shekaru au da'afin ko rauni wasu malamai suna ƙarawa ko gajiya ya ce jam'an bainal adillati saboda haɗa dalilan duka a aiki da su kuna fahimtar maganan da ake qala ibn qudama ibn qudama ya faɗa daga cikin kusoshin hanabila fil muguni cikin littafin almuguni yan ce almuguni karshen magana kenan qala yace wa hadha fi jam'in bain al akhbar yace wannan shine tattara hadisan gaba ɗaya da suka zo 99 sun zo ba maganan ta kwaya ɗaya zo da magana sai mu haɗa gaba ɗaya mu yi aiki da su sai a yi shi inda alhajati yace wa tawassutun bainal qawlaini wannan shi zai kawo tsakatsake tsakanin maganganun guda biyu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata to karkashin wannan kusan me na karanta wannan maganan akwai daga cikin matasanmu masu son sunna amma babu karatu he suna dauka in baka yi ma kai ba ahlus sunna bane ba kun gano wannan abin da kyau to inda matsalar take kenan suna ga in baka yi ta ba ma gaba ɗaya kai baka fahimci sunna ba to ga masu sunnan ga abin da suke cewa akai ina fata mun fahimta to a takaicin takaitawa shine mu dinga yin abubuwa akan ilimi ba akan zafin kai ba ina fata an gane in kaga mutum na yi fa bi hawa ni'ima wanda baya yi dalilan su masu fi karfi to kar ka dauka cewa shi ba akan sunna yake ba watakila ma fi ka zama akan sunna tunda abubakar da umar da usman da ali duba ga suna yi ba su ne dai karshe a addini a cikin al'umma annabi muhammad alaihi salatu wasalam babu kaman waɗannan ke sa su malamai suka ce maganan mutane hudun nan ma ya fi maganan kowa ƙarfi idan su hudun nan suka yi nan saura suka yi can to ka bi nan wurin ina fata an gane maganin su shine karshe saboda suna da certificate daga wurin annabi alaihi salatu alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin kina abubakar umar usman ali radiyallahu anhu ajma'in wannan shine da karshen magana insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam Allah ta'ala ya samu dace Allahumma amin sannan ƙarin bayani kuma akai akwai waɗansu daga cikin malamai ina ga cikin sa'ad ibn taymiya Allah mishi rahama su suna ganin ko da ma kana yin in ka bi limamin da baya karka yi ƙwarai yana cikin littattafai suka ce wannan shine zai nuna cikakken koyi da liman in ya zama liman bai kai kai ka saba liman kenan saboda suna ce da aka yi sabani a kanta ba kamar sunan da ya tabbata na kabdu a sallah ba ita sunna ce da babu sabani a kanta ina fata an gane sannan wani ƙarin bayani kuma a kai dangane da wannan matsalar imamul albani allah mishi rahama wata rana akwai shek abdul falah allah mishi rahama wani babban malami na a kuwait suna cikin manyan ɗaliban su bin bas ya rasu shekara kamar biyar da ya wuce wannan malami yana cikin malaman da nake bibiyan karatunsu wanda Allah ya ba su baiwan karatu da kuma makarimul akhlaq yace wata rana suna Riyadh sai Albani ya kawo ziyara Saudiya ya zo umra in ya zo umra yakan je Riyadh su gaisa da bin Bas Allah mishi rahama yace sai aka zo za a yi sallah sai Imamul Albani ya bi bin Bas limanci bin Bas shine imam to da aka zo sallah idan aka ɗago daga ruku'u abinda albani ya rajjaha shine a sauke hannu ina fata an gane shine abin da ke sufi da salatin nabi amma su bin bas da su usaimin da su fauzan duk sauran manyan malamai suka ce kafin ka tafi ruku'u hannunka yana ina in ka ɗago kowa ya koma inda yake ina fata an gane suka ce kowace gaba ta koma inda take shine cikakken tsayuwa saboda haka a maida hannun inda yake kafin a tafi ruku'u wannan shine mazhaban su bin bas Allah musu rahama to imam albani kuma yana shaddadawa akan lalle a sake sai shi shak fala ya ce shi yana wurin abin ya faru da aka zo za a yi sallar la'asar sai bin bas ya yi limanci albani yana sahun gaba yace kuma shi yana sahun gaba yana kallon albani yace da aka dago daga ruku'u albani sai haka da hannun shi mai da shi kirji bayan ga abin da ke littattafan shi a rubuci ga abin da yake muryar shi a kasar a wuraren lacca an ji ya faɗa a sake hannu kar a mai da shi ya ce sai suka je suka gaya shak bin baz ya ce ku tambaye shi mana an shi abin ba ni ba ya ce da aka yi sallan magariba dama yana da majalisi na ɗalibai ta aka zo ana masa tambayoyi sai wani jefa wannan tambayan a sheikh mun ga za a yi sallah ka ɗora hannunka a kirji bayan ruku'u wayar kuma a cikin sifar salatin nabi da duk karatutuka ka ce a sauke shi ƙasa saboda me sai ce dalili shine na bi shak bin baz sallah shi kuma abin da yake kai in an dago daga ruku a mai da hannu kirji ya ce to na mai da shi na iktida'an bil imam to da cikakken koyi da liman ina fata an gane ba na so na saba wa limami na a wannan wurin kun gama su abin ko to shi sa suka ce idan ka bi limamin da baya yi kai makar kai sabanin da suka ce in ka bi limamin da yake sadalu a sallah ya halatta kai kabbu nan baka saba mishi ba shine saba maka nan ina fata an gane suka ce nan shine saba maka Allah ta'ala ya sa mu dace abubuwa da a hankali insha Allah za ana fahimta za ana yayyafa zafin kan nan ruwa insha Allah Allah muna albarka gaba daya za mu tashi Allahumma min farkon suratul anbiya wa billahi tawfiq wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na karatu akwai abubuwa guda biyu akwai tambayoyi gaskiya sai dai ayi hakuri tambayoyi da ke hannuna sun fi guda hamsin yawwa kullum kawo su ake yi ta kuma babu lokacin da za a amsa su saboda mun fi bawa karatun muhimmanci akan tambaya tambaya a lokaci muna amsa tambaya ta waya a kowane lokaci ko da voice message aka min ina samun lokaci da reply sai na amsa tambaya kama ashirin a rana akalla ma kenan waɗansu kuma su kira in an samu an ɗauka su ma a musu reply a ba su amsa abin da suka tambaya to Allah ta'ala ya samu dace gaba daya ina ga abin da tambaya guda biyu da zan kara a kai cikin tambayin shekaran jiya wani ya rubuto wani magana game da abin da shafi a lahani a wurin karatu muka ce lahani a wurin tajwidi ba komai ba ne ana bin mutum sallah a kai saboda tajwidi a jamhuru na ahlus sunna mustahabbi ne amma lahanin da yake haramun kuma wajibi ne a koye shi a gyara shine wanda yake bata ma'ana ina fata an gane kamar ka ce madadin alhamdu ka ce allamdu kaga completely ka canja ma'ana abu to wannan shine haramu ina fata an gane irin wannan bai halatta a ba mutum limanci matukar bai san bambanci alhamdu da allamdu ba an fahimci wani abin da kyau wannan karamin misali kenan da zan bamu duk abin da in ka faɗa ya canja ma'anan gaba ɗaya to wannan ba abin mutum sallah kuma akwai bukatan a ce koma ya koyi karatu in yana so yi limanci in ya dawo sai a ba shi limanci ya ta jan sallah har ya mutu tunda shi limanci yake so an gane ko da amma ƙa'idar shi ne kafin a yi limancin a daure a koyi abin da ke alaƙa da limancin wanda shi ne ainihin karatu allah sa mu dace sai kuma ƙarin bayani game da istiraha da muka yi magana jiya na samu wayoyi daban-daban daga wajen ɗaliban ilimi da kuma waɗanda suke da zafin kai na addini ina ce su koma saurari magana mun ce ne ibaha al'ibahatu shine halacci an gane ko abinda ba a so ka kalli wanda bai yi ba kamar shi ya bar wani abu mai mahimmanci a sunna ko kuma shi ba ma'ahalin sunna bane ba muka ce wannan zai shafi har sahabban annabi gaba daya alaihi salatu wassalam wanda ba su yi wannan zaman ba su ne ka ce more than 90% ko ba su ma ruwaito shi ba sun ce ba su ga an yi ba to kaga kila ka ce kashi 98 na sahabbai suna kan kuskure kenan ina fata an fahimta kawai ibaha ne idan kai babu komai wanda bai ba shi ma bai laifi a cikin sallah ba ba rushe abun akai gaba ɗaya ba ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace